سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masai littafin koyon ibada wanda muke karantawa a wannan maktaba a daidai wannan lokaci a zagayewar yini irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da bakwai ga watan shida na shekarar hijira 1446 bakwai ga watan jima da nisani yake yau hijira da shekara 1446 tara ga watan sha biyu na shekarar miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin littafinmu na halul masail wanda yake koya mana ibada musamman abin da ya shafi sallah da hukunce-hukuncenta da abubuwan da suka zama wajibi a kiyaye a wancan mako idan ba manta ba mala ya mana karatu wajen waman shakka fi hadithin aw najasatin fatafakkara fi salatihi qalila wanda yayi shakkar wani hadisi jikinsa ko wata najasa ya ɗanyi wani tunani kaɗan sannan ya tabbatar da abin da yake ka akwai wannan ba wannan ba kai shi mun zo ƙarshen wannan gaba yau za mu tashi a faɗin malin da yake cewa wa man ghalada fil qira'a haka ne a shafi littafi na 104 104 wannan kuma shi ne darasin mu na 47 ana ganewa malake cewa wa man ghalada fi qira'ati fil qira'a wanda ya samu ghaladi a karatu na sallah sha kudi diniya ko ka dauko ta kalmar ba ba ta qur'ani ba ka sanya ta cikin karatu da kake na sallah ay min ghairi min ghairi alquran ka sa wata kalma cikin karatun ka na sallah amma kalmar ba alqur'ani ba ko da larabci ne kuwa in dai ba ayan alkur'ani ba ce a matsayin da kake na karatun sallah ka sanya wata kalma cikin wannan karatu naka na sallah to mala yace sajjada ba'da salam hukuncin ka shine zaka yi sujjada ba'adi bayan kai sallah yanzu misali kana sallah kana karatun qur'ani sai ka samu tsayarwa da ƙur'ani sai da kai tilawa ta tsaya ko abin da ya kama da wani wani a bayanka zai iya tada kai idan ya san ku idan ya ma buɗi idan ka ce na'am ka fahimta to wannan kalmar na'am ɗin ma sai ta ja ka yi sallar sujjada ba an fahimta magana ma'ana ka ji daɗin buɗin da ya ma ko ka fahimci kun ka ce na'am to sai ka yi sujjada ba bayan ka yi sallama to shi ne anan mala yake jaddada cewa duk wanda ya shigo da wata kalma wanda ba ƙur'ani ba a cikin karatunsa na sallah to hukuncinsa zai yi sujada ba ali ban yayi sallah wa in kanat min alquran amma idan kalmar da ya sako a ƙur'ani ce kalmar ya ɗauko wata aya ne ya sa a wata ko ya ɗauko wata kalma ya sa a wata aya amma kuma duk ƙur'anin ne ana ganewa to fala sujuda alaihi wannan ma ce ba wata sujuda da zai wanda ka dauko wata kalma ka sa a wata gu duk kuma qur'ani ne to yace ba wata abin nan ba wata sujuda illa an yi taghayyara allah wa yabsudul ma'ana sai dai in kalmar da ka sako to ta jirki ta lafasa kuma ta bata ma'ana a gane ko ka dauko wata aya da aka ce kana ita ka cakuda ta da ayi ko wata aya da take faɗar a aibin wani babban kafiri ko wani mujirimi ka zo kuma ka jingira wa mutumin kirki wannan kalma ka ka bata ma'anar ma'ana ta bace to in har hakan ne ya faru ka ɗauko kalma a ƙur'ani amma ta jirkita lafazin kuma ta ɓata ma'anar sai malik ya ce a wadidi wani lokacin fasajjada ba da salam dalilin ka canja ma'anar alƙur'ani duk da kalmar ƙur'anin ce to za ka yi sujada ba ne a wa manna asa fi salati falasjuda alai duk wanda yake gidi shine annas an gane ko izi wa khashikum an-nu'as an-nu'as gengedi duk wanda kana sallah dan gengedi ya sore ka dawo to maliki cha fala sujuda alai shi ma ba wata sujuda a kansa wa in sakula nawmuhu idan kuma abin ya fi karfin gengedi bacci ne musamman ka sa goshi sujada kana sujada sai bacci har a dago a tashi a dago duk baka dago ba to sai ma da yake cewa a daidai lokacin a'ada salawul wudu a ma'an za ka ta yi ka ji ka sake arwa ka sake sallah amal janna sai ma da yake cewa wa alin al-marid wa alin al-marid mughtafa nishi na mara lafiya kamar kana sallah kana fama da ciwo har kana dan nishin ciwon haka a fahimta wajen ruku'inka ko sujadarka ko tsayuwa ka ji har ciwon ya sa ka ɗan wani nishi shi ne aninul marid nishin mara lafiya mugutafar an yafe masa ba za a kama shi da laifi ba a gane ko? sai yake cewa watan hun bi lildarura mugutafar ko? yake cewa gyaran murya idan har ta zo da larura har kai gyaran murya kana sallah kuma bisa larura ce za ka yi wannan shi ma ya ce wannan muktafa ba matsala walil ifhami munkar wala yabtilu sala amma kai wa wani ifhami haka ka fahimtar da shi abu da ishara ka dinka kwatanta masa har ya gane to shi wannan munkar ne ba a san haka amma ishara ta gyaran murya ko nuni da hannu wani ba matsala ko gyaran murya amma har ka rayuwa mutum ishara kwatance da har zai gane abin da kake nufi to mala ya ce wannan an kyamace haka a sallah ne amma kuma hakan baya sa sallah ka tabbaci an bai bijan nan albayan yani anna man ghalada bi kalimatin ajnabiyya fil qur'an duk wanda ya shigo da wata bakuwar kalma a ƙur'ani bakuwar kalma wanda ba ƙur'anin ba ce amma a cikin karatunsa na sallah fa hukumuhu hukumul mutakallim sahawa hukuncinsa shine hukuncin wanda ya magana da rafkanuwa a sallah ka shigo da wata kalma a cikin karatunka na sallah ba ƙur'ani ba to malice hukuncinka hukuncin wanda ya yi magana da mantuwa cikin sallah wa amduhu mubtilul laha idan har a kai sako wata kalmar ta qur'ani amma da gangan afwan ka sako wata kalmar ba, ba ta qur'ani ba a cikin karatun sallah amma da gangan shine amdan din ka shigo da wata kalma a karatunka amma ka san ba qur'ani bace amma ba da mantuwa ba ba da kuskure ba da gangan kai wannan to ma da ce mabudilullah hakan ya sasal tabaci ana ganewa ka ko wata kalma amma kalma ba qur'ani bace amma kuma da gangan ba da mutuwa ba to hakan ya sa sallaka tabaci wa in kana zaid fil qur'an fala shay alai har in abin da ka ƙara na kalmar qur'ani ce ana gane ko az-za'id din ya zama to fil qur'an ne kalmar da ka faɗa to kalma ce ta ƙur'ani amma ba mahallinta ba ne ba wata kalma ba ce da ban ƙur'ani ce to sai shi falashiya a rai babu wata matsala game da shi illa iza zayyar ma'ana au fasadar lafaz sai dai in kalmar ta jirkita ma'anar ko ta ɓata lafaz idan kalmar ta jirkita ma'anar ayar ko ta ɓata lafazin to sai ma ke cewa a daidai wannan lokacin za ka yi sujjada ta ba'adi fata ayyana alaihi sujudul ba'adi idan har ka sako da wata kalma ta qur'ani amma ta canja ma'ana ta bata lafazi to ya ayyana gare ka za ka yi sujjada ba'adi bayan ta yi salam litahaqququ ziyada fiha domin wannan kalmar da ka sako ƙari ce ba mahallinta ba wa anna man asabahu nu'asu duk wanda gengedi ya riske shi a sallah ai annawmul khafif annu'as shine annawmul khafif dan takaitaccen bacci wanda ba mai nauyi ba allazi la yanqudu bihi alwudu'a wanda wannan gengedin baya kare alwala baya sa alwala ta warware to fala shay'a fihi dan gengedi a sallah baya sanya wani abu sallah ta yi amma wa in sakkula alaihi har in abin ya koma bacci ko baccin yayi nauyi kana sallah battalati salah libutuna da wudu sallah ta baci sanadiyar alwala ta baci dama daga cikin abin da yake warware alwala akwai me ace akwai alamu mustaqil ko alamu mustaqil kaga dalilin kayi bacci a sallah to dalilin kayi bacci a lokacin ta warware in kuma alwala ta warware sallah ma ba ta warware kenan an fahimta to wannan shine abin da malai wada ce yace li butlanil wudu' domin bacci mai nauyi iya warware alwala saboda ka sallama ta bacci kama sabaka adillatahu fi da waqil wudu' malai shi kamar da dalilai suka gabata a cikin abubuwan da suke warware alwala a can baya wa qala alaihi salatu wassalam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam liman la wudu'a la babu sallah game da wanda ba shi da duk wanda yi sallah ba alwala to wahin sa ko yana cikin sallar alwala ta warware shi ma bahi da sallah ko ya yi sallah sai ya tuna a yi sallar da ya ba alwala to sallah ta warware ana bayyana wa amma aninul marid amma gengeda nishin marar lafiya nishi na marar lafiya marar lafiya yana sallah ciwon jinya ko ciwon raunin har ya sa iya nishi na jinya amma kuma iya cikin sallah to sai ma da yake cewa anilil marid a mutafar ba wata matsala an yafe masa wata nuh lil darura fi salati wal buka fiha khashiyatillah fala shay'a fiha aka dan gyara murya da kuka amma kuka na tsoron Allah a cikin sallah ka karanto ta ayin azaba ka san ma'anar ka ji hawaye ya zubo ma ka yi kwaɗayin wata rahama ta aljanna ka ji hawaye ya zubo ma to ma da ce duka wannan abubuwan guda uku babu wata matsala da nishin mara lafiya da gyara murya da kukan mai tsoron Allah a cikin sallah duk wannan falashi a fiha ba wani abu a ciki li hadis abi mutarraf رضي أبو مدرف أبو مدرف رضي الله عنه قال أبي مدرف الله يقرأ مسجد yake cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na gani da ido na annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yusalli iya salla wa fi sadrihi aziz ka aziz miljad min min al-buqa zaka ji motsi a kirjinsa kaman kaman motsin tsakiya ko wannan wannan makawuya irin ta mata da an gane ku motsinta domin tana dan ba da wani cas-cas haka dan wani sauti kaɗan to ya ce iya jin kukan manzan Allah a cikin sallah kamar irin wannan tsakiyar ta mata ana wani aiki tana dan bubbuga haka tana ƙara ana fahimtar wannan ku gama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam iya kuka a cikin sallah iya kuka kukan tsoron Allah kuka na kushu'i amma ba ololo ba har haka murya ta fita ba haka yake dan hawaye ya zuba da dan nishi haka amma bisa tsoron Allah da tuno irin yadda Allah yake da fadin azaba kuma yadda Allah yake da fadin rahama kaji kamar ka takaita ma kamar Allah ba zai gafarta ba hakan ya saka na hawaye wannan ba matsala a cikin sallah ko ka tuna yaya ta wace hanya ranka zai fita kai wannan tunani yaya za ka fara shiga kabari me za ka fara gani me za ka fara shi idan an kwantar da kai a kabari daren farko a kabari ya za ka yi ya za ka kasance to kana tuna irin wannan a sallah har kuka hawaye zuma to wannan ba matsala ce ko kana tuna in aka shiga kabarin nan an ce mala'iku za su a zaunar da kai amma tambayoyi yaya za ka kana tuna girman Allah da irin wannan aikin da ke gaban ku hakan ya sa ka zub da hawaye a sallah wannan ba matsala ko ka tuna cewa yayin da mala'ika Allah zai bashi umarni ya busa a kaho mutane gaba ɗaya da suka ragu da rai su mutu duka sannan a ƙara wasu busa ta biyun kowa ya fito daga kabari to ka tuna yaya za ka fito daga kabari ina za ka yi ka tuna tsayuwa a filin hisabi kafin aiwa mutane hisabi ka tuna wannan ka tuna tafiyar da za a kafa daga inda ka tashi a kabari kafin ka je gunda za a ma hisabi duk wannan tuna wannan abun wanda ya fahimci ma'anonin ayoyin alkur'ani to hakan zai sa mutum ya hawaye ka ji ƙur'ani iya baka labarin zaman kabari ka ji ƙur'ani iya baka labarin tashin alkiyama gaba gaba gaba gaba har aje dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya sa mu dace har aje gaba da za a kore yan wuta wuta Allah ya sa ba mu cikin su duk ƙur'ani iya baka wannan labari ba inda ƙur'ani ya rige ka akan ya faɗa ma irin abin da zai faru a filin alƙiya babu ya sa manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son ya ga hoton alƙiyama sai ya faɗo an surori ya ce ka je ka karanta su ka fahimce su ya ce akwai iza shamsu koyrat akwai iza sama'un fadarat akwai iza sama'un shaqqat ya ce waɗannan suna nuna ma hoton yadda kiyama za ta kasance ana fahimtar wannan to kaga duk wanda ya san wannan ma'ana iya karantawa iya fahimta ko ya fahimta to hawaye a gonsa in mai imani ne ba zai masa wahala ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kuka a sallah sahabbai suna kuka bayin Allah na kwarai suna kuka amma malamai sun ce kukan da aka fi so a sallan da zai bada fa'ida mai girma shine kukan da zaka yi shi a sallan lafiya kai kadai ba kuka a sallar jami'i ba a cikin mutane ana ganewa ka yi kuka kana nafila kai kadai cikin dare ka yi ta hawaye kana kuka to ka haɗa abu guda biyu na farko mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abu Huraira ya cikin Bukhari da Muslim iya cewa a da mutumin da ya kuka shi kadai man zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu daga cikin bakwai ɗin da za a inuwantar da su a inuwar al'arishin Allah a gobe al'iyama akwai mutumin da ya tuna girman Allah shi kadai sai hawaye zo masa to wani shi ma an ba shi kujera da zai zauna ƙarƙashin inuwar al'arishin Allah a gobe al'iyama kaga kayi wannan kai kadai sannan kuma a cikin sallah ana fahimtar wannan amma kuka da hawaye da kaza da kaza ana cikin sallah a cikin mutane wannan da yawa malamai suna ganin hakan bai kai mutum zuwa ga kulolin daraja amma kai sallah kai kadai kai kukan kai kadai ba wanda ya ji ba wanda ya gani to wannan ya kai mutum zuwa ga daraja da ake so sa ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malai yake rufe anan har kuka ya sako ga mutumin da yake kuka na tsoron Allah ya ce fala shay fiha har ya kawo hadisin wannan a abi mu dar abu mu dar rafin wanda yake cewa ya ji manzo Allah iya sallah kirjinsa iya nishin kuka kamar ƙaran wannan almirjan mirzani akarjahu alkamsa illa ibn maja malamai guda biyar sun fito da shi sai dai ibn ba'i mun ba sai dai babu ibn maja ciki amma wasahahu ibn hibban ibn hibban kuma ya inganta hadisi ana ganewa a fakisa anas fakisa anil marid an yi kiyasi da nishi mara lafiya ala buka al khashi fi adai mutulal salati bi sai aka sa nishi mara lafiya sai aka yi kiyasin sa da kuka irin na mai tsoron Allah an bayyana nishi mara lafiya sai malamai suka bashi matsayin daidai da matsayin mai kuka kuka irin na mai tsoron Allah a cikin sallah wajen rashin bata sallah da kuma jawo wa kanka laifi kuma zalasa wali hadisi ali bin abi talib radiyallahu an hadisin ali dan abi talib Allah ta'ala ya kare da shi kare yake cewa kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da khalali yake cewa ni na kasance ina da kofa guda biyu wanda nake shiga da manzo nake shiga wajen manzon Allah ta ko ni shiga ta wannan kofa ko ni shiga ta wannan kofa ana gane ku kuntu iza ataitu aliyu dan abi talib yace na kasance idan naje na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli iya sallah tanahana ali sai mu gyara murya ana fahimta kaga wannan sallar kamar kamar sallar nafila ce a gida tunda da a masallaci ne zai ce a masallaci amma wannan sallar da ce ina shiga kuma zai da mashiga biyu idan na shiga iya sallah na wai sallama sai ni gyara murya kaga ya nuna ma cewa manzo Allah iya nafili a gidansa sallallahu alaihi wasallam rawahu an-nasa'i wa ibn majah falizalika dalilun ala anna at-tanahnah ghayra mubdil anan ya nuna ma cewa gyara murya baya cin abin da yake bata sallah lakinnahu munkar in waqa'a min al-musalli lil-ibhali sai dai iya zama munkari har in mai sallar iya so yi gyaran madda za a gane abin da yake a fahimta iya ta ishara har a fahimci inda yake ko abin da yake ta wani iya iya zama munkari a sallah kama sarraha bihi al-musannifu kamar yadda asalin mai littafin yayi bayani a kawai an fahimci wannan a takaice mun tattauna kan matsaloli guda uku matsala ta farko saka wata kalma a cikin sallah a cikin karatun sallah kalmar nan kala biyu ce akwai kalma ta ƙur'ani akwai kalma ba ta ƙur'ani idan kalmar da ka sako cikin karatun ka na sallah ba ƙur'ani ba ce to kai tsaye za ka yi sujada ba a a fahimta idan kalmar da ka sako ta ƙur'ani ce kuma ba ta ɓata ma'anar ayar ba ba wani abu akan misali amma duk da kalmar ƙur'anin ce idan ta ɓata ma'anar karatun ta jirkita ma'anar idan an fassara ba zai ba da ma'ana ba sanadiyar shi ko da waccan kalmar da ta yi gun alhali ba gunta ba ne to shi ma iya sababa maka yi ba a ce domin hukuncin ka hukuncin mai magana da mutuwa cikin sa an fahimta na abu na biyu sai kawo a aninul marid nishin mara lafiya iya sallah shi ma aka ce an yabe masa abu na uku ya kawo gyangyaɗi gyangyaɗi a sallah ba bacci ba shi ma ba matsala a sallah amma in ya zama bacci alaula ta warware kuma sallah ma ta bacci sannan ya kawo kuka a sallah buka ulhashiya kuka amma kukan tsoron allah a sallah shi ma ya ce wannan ba matsala sannan ya kawo gyaran murya gyaran murya ba matsala sanadiyar hadisin Ali ran Abi Talib amma idan gyaran muryar zai zama to kai tai har a fahimci wani sako da kake so ka baya kuma kana sallah to yace munka hakan iya zama abin kyama shari'a ba ta so an fahimci wannan to wannan sune matsalolin da muka tattauna a wannan fatara an fahimci magana sai gaba malike cewa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كره وصحت صلاته duk wanda iya sallah aka kwalla masa kira aka ce idrisu misali ahmad musa kaji a wani ya kwalla ma kira kana sallah zai kace subhanallah an gane ko ba amsa wa kaiwa sai ka ce ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah ka faɗi wannan kalma to sai ma da yake cewa hakan da kai kariha an kyamata ana ganewa kariha a kira ka kace subhanallah shi ma shari'a ba ta so ba a san kai ana ganewa amma yake cewa bayan an karhanta haka ne amma wasu har salatu salatu ta inganta babu zaka to menene a bambancin wannan da wanda ya sako wata kalma ta ƙura'ani a cikin sallarsa kuna fahimta? can an ce wanda ya zo da wata kalma ta ƙur'ani amma ba muhallinta ba ne ka ɗauko ta a wata ayar can ka sako ta a wata aya amma da mantuwa ko da rankarwa amma ba ta ɓata ma'ana ba to aka ce babu komai ko su jira ba za ka yi ba kaga ya kusa daidai da wannan matsala din duk wanda aka kira shi a sallah ce subhanallah ta kalmar subhanallah tana kama da wata yankin aya ce Qur'ani an fahimta kaga jinsin Qur'ani ce kalmar shi yasa yace babu matsala bata bata ma'ana ba bata jirkita lafazi ba kuna fahimta to wannan shine sai yake cewa wa man waqafa wa man waqafa fil qira'a duk wanda Qur'ani ya tsaye da shi waqafa fil qira'ati ƙura'ani ya tsaye da mutum a tserar ƙura'ani ne kana cikin karatu kawai sai tilawa ta ɗauke musamman agun magidanta a wannan season ɗin ko kaga tsayawar tilawa agun magidanci yanzu ba wani ba wani abu mamaki ba duk ƙarfin tilawa ka wani tunanin zai iya ɗaukan ka zai kamanta abin da kai to duk wanda iya cikin tilawa a sallah kawai tilawa ta tsaya can qur'ani sai da shi wallam yafta alayhi ahad a bayan a bayan sa ba wanda ya ta da shi ba wanda ya san gun ba wanda kuma ko ya tuna ba ya ta da shi amma qur'ani kuma ya tsaye da shi can ana fahimta a wallam yafta alayhi ahad taraka tilkal aya wa qara'a ma ba'daha sai ce wannan ayar da ta tsaye da kai sai ka rabu da ita ko sai ka koma wata ayar da ba ana fahimta sai ka tsallaka wata ayar bayan wannan sai yake cewa fa in ta'azzarat alai har in abin yayi nauyi ka koma can din ma karatun ya tsaya baka kamo bakin zaran ba to raka'a sai ka yi ruku'i kawai wala yantazir musu mushafan mutum iya sallah amma ba zai kalli ƙur'ani duba ba musamman malikawa su tsananta akan wani sun ce bai halatta ka ɗau ƙur'ani kana karatu ba kana sallah in ba ka da tilawar gun ka karanta abin da ya sauka gare ka fakar umma ta yi sarmiyar ƙur'ani an fahimta yawwa malamai suka ce sai dai buɗe mutumin da an yi an yi an yi koyi fatiha ko ya haddace bai haddace ba to shi in zai sallah shi gare an ba shi dama ya karanta fatar iya gani amma sai fatiha shi ma kuma an yi an ya kasa da cewa ne an bai jana amma karatu kamar misali ana yin tahajjudi din nan ko tarawih kaga wani suna daga qur'ani haka suna duba suna karantawa musamman malaman malikiya sun kyamaci abin sosai gaskiya in baka da tilawa ka bar wasu tilawa suna yi an kana so ka yi kenan ka dinga neman tilawa daga nan zuwa azumi har in kana da zirka bai shekara da za ka tara tilawa da za ka yi abin jana wani shi ne sai malake cewa shikenan sai yi ruku'i sai yayi wala yantazir musahafan ba zai dukkan qur'ani ba baina yadayhi ya sa qur'ani a gaban sa ba zai ba sai ce illa an yakuna fil fatiha ko sai dai in karatun da ya azara a gare shi a fatiha ne to fala budda min kamaliya bi mushafin aw bi ghairi idan har fatiha ce dole ne ko ka karanta kana gani in baka iya tilawar ba wajibi ne fatiha ta zo kamilita a cikin sallah fa'in taraka min ha'aya idan ka bar wata aya ɗaya cikin fatiya ba karanta ba saje da kabila salami za ka yi sujjada kafin salama domin ka rage wa in ka na aksar amma in ta fi aya ɗaya ka bari ba ka yi ba ta a cikin fatiha ana ganewa ka tsallake abin da ya fi aya ɗaya a cikin sallah ban talar salatu sallama duk da bashi amma an baka alfarmar aya ɗaya idan ka manta ta ko ba ta zo ba sai ka yi ƙabli a madadinta amma in ta fi aya a yi ta kai biyu zuwa uku to babu sallah sanadiyar la salatu liman lam yaqra bi ummi qur'an babu sallah game da wanda bai karanta fatiha ana fahimtar wannan malik cewa wala yaftah ala imamihi illa an yantazira al-fath aw yusidu al-ma'na ba a gaggawar yi wa liman kaji liman ya tsaya to ba za ka yi kokarta da shi an gane kun kusa akwai masu gaggawa nan wani iya tsaya ko gyaran murya ma zai ko sai ka ji wani ya ya masa buɗi ko dan a san yadda tilawa ne wallahi a'lam to ma ce ba a yi wa liman buɗi har sai in ya nema idan ya je ya dawo ya je ya dawo ya tsaya to iya nufin a tada shi ke an fahimta ko kuma aka ji ya canja ma'anar ɓata ma'ana tana sa a tsaye da liman a masa gyara an fahimci wannan ko ya nema ko ya nema masa buɗi ya tsaya cak ko ya je ya dawo ya je ya dawo bai haye ba to sai dan dakata ya shiru alamar da ke bayansa ko mai hadi da ke bayansa ya tada shi shi gaba ko kuma an ji liman ya ɗauko karatun wata ayar ya saka a wata kuma ma'anar ta canja ta ba da ma'ana mai muni to a take ana iya tsaye da shi sai a karanta masa ayar a yanda take to wani shi ne biyu da aka yarda ka yi wa liman buɗe a cikin sallah kun bai fi ganin kun ga musamman wannan na biyu shi ne ma mai wahala da yawan mu yanzu idan liman ma ya canja wa aya karatu ko ya canja mata ma'ana ba mu sani ana gane yanzu misali kamar kalmar alhamdu alhamdu wanda ake rubuta ta da ha ha'us sagira a ce wani ya zo ce alhamdu ya sa ha'ul kabira ya kamata ka tsaye da shi domin ya canja ma'ana hamdu godiya hamdu ganga an fahimta kaga ma'ana ta canja idan har kai hakan da gangan ka sani mutum iya iya zama iya iya kafir zama domin zaka jingina wa Allah mummunan abu godiya ta tabbata ga Allah in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin amma in ka sa ha babba abu to ma'ana ta canja kuma ka jingina ta zuwa an gane ko kaga irin wannan idan har an ji ya tashi da wannan za a iya tsine shi sai a ce masa alhamdulillahi rabbil alamin sai a gyara masa haba ba ta koma haka an fahimci wannan wannan duk suna nan da yawa a qur'ani in kana bi musamman a wannan surun da aka karanta su a sallah akwai kuma ayyun ne wanda zai sa alhamza gun babun wani ya sa ra an gane ko gun ka wani ya sa kha gun kha wani ya sa ka duk wannan a wani lokuta suna bata ma'ana in an fassara masa kace sabanin abin da sakon yake so ya bayar ana gane wannan to duk limamin da aka yi ya karanta wata aya amma ya canja lafuzan kuma canja lafuzan iya sa ma'anar ta canja to ya halatta ka tsaye da shi sai ka karanto ayar a yanda take ba tare da jirkin ta da komai ba sai a dalakana masa yi sai ya gyara a wuce kun fahimci wannan kun ga an mun san da wannan to ina ganin wajibi ne ga waɗanda suke da ido a masallaci kamar na iban liman zuwa ladanai zuwa wanda suke bayan liman a yaushe to su ma fa aiki bai basuwa su san hukunce-hukuncen sallah wajibi kuma suna ƙoƙarin sanar ma'anonin alkurani ma wajibi ne a kansu wannan kuma wajibi ne ma akan kowane musulmi amma wanda yake da mas'uliyar limanci ko ladanci ko na'ibanci a masallaci to mas'uliyar ta fi zama wajibi a kansa domin shi bayan shi akwai nauyin mu an sa al'umma a kansa sun yadda da shi ya yadda zai ba su sallah sun yadda ya yadda zai jagorance su da ibada ana gane da kyau to kaga wajibi ne ya samu lokaci ya dinga bincike cikin ayoyin alkur'ani musamman waɗannan surorin na ƙasa-ƙasa da aka fi yawan karanta su wasan ka san ma'anarsu ka san fassararsu ka san kuma yadda ake karanta su ka san makaradul huruf nasu in an canja wannan harafin da wannan ya bata ma'ana idan har a cikin sallah ne akwai matsala kuna fahimtar wannan da kyau to wannan shine sakon da malai yake so ya fahimtar da mu cewa har neman idan ba neman buɗe yayi ba ko kuma an ji ya saki ma'ana ta ɓaci to ba za ka sako masa bakin shi karatunsa misali idan liman iya karatu ko ya tsaya can amma kuma ya haura wata sura ya tafi karanta wasu ayyuka wanda ba wani bace ba wani abu ya fara karanta alamta da kaifa ya je aya ta hudu bai karasa ba sai ya tsallake ya koma kuya ba wani subhanallah za ka ce masa ya yi daidai ko ya karanta aya ɗaya a bakara ya zo ali ibrahim ya karanta ɗaya ya je nisa ya karanta ɗaya ya je can ya karanta ɗaya duk ya yi yayi ba matsala ba matsala ba shi ya sallah wannan ana gane wannan sai malik ke cewa albayan yani anna man nadahu ahadun wa huwa fi salati duk wanda wani ya kira shi kuma alhali shi wanda aka kira din yana cikin sallah fa qala subhanallah sai yace subhanallah amma iya cikin sallah qasidul ifhamu nadihi iya nufin wanda yake kiran sai ya fahimci cewa sallah yake bi hada bi hada alqawl da wannan fadi subhanallah da yi walam yaqa tasbih fi muhallihi kun ga kamar ya kawo tasbihi ba muhallin sa ana ganewa muhallin tasbihi a sallah ko biyu ne ruku'i da sujjada shi ma kun ba subhanallah ya koya maka subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko makamantan wannan amma kana cikin tsayuwa wani kwalla ma kira kace subhanallah ka karo da tasbihi a gunda ba muhallin sa bane fa qadir takaba makruhan sai ma da ci hakika abin nan da kai a shari'a sunan sa makruhi an kyamace shi ba a so an gane ko amma hakan wasahat salatu amma salata inganta an kyamaci kai hakan amma sallar ka ta yi ba matsala to idan ana kwalla ma kira kana sallah me ya kamata kai eh ba ji ba yau gyaran murya tunda can sai na aliya ce ya ji wajen manzo Allah ya sallah ya masa gyaran murya shine kada kara wanda shari'a ta ba da dama za ka yi ehem haka ya gane ne kana sallah ya san gyaran murya ne ko to wani in kai kai tsaye ba matsala ba ba makaruhi ba amma ka ce subhanallah kana sallah dan an kira ka dan mai kiran ka ya gane sallah kake to wannan ya ce munka abu ne wanda shari'a ba ta so amma hakan bai sa a ce sallar ka ta bace sallar tana da insha Allah wakila bal tubtul salatu wa ansu daga cikin malamai sun ce a haka ma zai iya sa sallar ta bace li anna zalika fi ma'ana al muhadana ko fi ma'ana al-muhadanati al-muhadasati ne to fi ma'ana al-muhadasati wannan iya cikin ma'anar kamar shigo da wani zance a sallah ne muhadasa daga al-hadith ne a gane ko kamar ka shigo da wata magana cikin sallah magana da ba mu'allin ta bane kuna fahimta wal kalam fi sana ko kai magana a cikin sallah wa an su musamman masu zafi haka suka ba wannan kalmar hukunci ko da an kira ka ce subhanallah sai suka ba ta hukuncin magana a cikin sallah tunda kalmar ba muhallin ta bane kuna fahimta wa amma idza kana al-amru nabahu go idza kana al-amru nabahu fi salati eh shi idza kana al-amru nabahu fi salati go idan wannan yayi ne domin ya zama na'ibinsa a sallah yayi domin a gane halin da yake ci ta ma'ana ta na'ibanci amsuwa idan ba sallah kake ba aka ma sallama dole ka ce wa alaikum assalam to a nufinsa idan yayi haka domin wannan kalmar ta wakilci haka din a gane ko ka menene ka tambihi liman kamar fadakar da liman ala sahwi kaga idan liman ma yayi sahwi a sallah me ake ce masa subhanallah kaga ka fahimta to wa'ansu suka ce idan kayi haka da wannan manufar kamar shi liman da kace mai subhanallah aya kana fahimtar da shi ma'ana akwai wata kuskure da ya tsaya ya gyara to idan kayi haka shi ma mai kiran ka din kace subhanallah domin ya gane abin da kake yi kuna fahimtar wannan to wasu malaman suka ce idan har haka ne da wannan niyyar kai waqa aminu fiha hakan ya faru cikin cewa subhanallah da kai to fa lizalika mashru'un wannan abu ne wanda shari'a ta yarda shi ba idan an da wannan niyyar kai to ma dai ce fa lizalika mashru'un wannan abu ne shar'antacce a shari'a ba matsala li qawlihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza nabakum amrun fi salati idan wani abu ya kutso muku kai a cikin sallah to fa tasbihu rijal fattasbihu lirijal idan wani abu ya shigo musamman musamman kamar liman yayi rafkanuwa ya shigo da wani abu a sallah wanda babu shi ana ganewa to kuma za mu zamu sai ku ci subhanallah shine fa tasbihu lirijali idan har wani abu ya kutso kai a cikin sallah in ji malam to su maza abinda za su yi su tunatar da limamin su ya samu rafkanuwa me za su ce masa subhanallah shine iza naba kuma amrun fi salati to fa tasbihu lirijali maza sai aka ce ku cewa limamin ku subhanallah watasfiqa lin nisa so ko mata za su buga hannu sai haka an gane ko yawa ko haka to haka yi da wahala a jayi amma haka za a fuji ba dai tuwarewa za a yi taɗi ba a ɗan bubbuga dai ko a ɗan bubbuga ƙasa wanda limamin zai gane cewa ya saki hanya amma wannan mata aka ci su idan har kai kana limancin mata to in ka ji an ɗan bubbuga to ka san ka samu rabkanuwa sai ka tsaya an fahimta maza kuma ka ce ku ce subhanallah kun ga wannan zai ƙara nuna mu kan cewa ita muryar ya mace a bace mai tsada ba a ba bace mai arhar da kowa zai ji shi yasa hatta a nan a cikin sallah ba a ce su irin na maza ba sai aka ce su yi saɓanin na maza wanda muryarsu ba za ta fito ba hatta wa'ansu daga cikin malaman zahiriya suka ce har in mace za ta yi sallah a gunda ba muharramanta ba ne ba ‘yan uwanta ba ne ba mijinta ba ne ba iyayenta ba ne za ta yi sallah wanda ake bayyana karatu to suka ce ya halatta ta koyi karatun ta kan kuwa yake ana fahimtar wannan akwai malamin da suka ba da wannan fatawa to amma yanzu yaya matan musu ba irin muryar da ba sa yi wa ɗan nabi ku yi haƙuri yan nabi ku ne kuma mu'amala da su da marayirai cewa ko an je ganin likita asibiti ko an je wata siyayya kasuwa ko an je siyan gwaba ko yalo ko ɗata ko agwalima ko waye ko rake ko wani abu dai da mace za ta siya sai ka ji tasirin ta muryar ta abu domin tana so a mata afuwa ko a kyauta mata ko a mata wani abin jana ka gona kuskure ne ko da ke ba matar aure ba ce in kai shekarun balaga to da ke da matar aure hukuncin ku ɗaya a waje ana fahimta har in yarka ko kanwarka ta kai shekarun balaga idan har a waje ne da ita da matar aure hukuncin ku ɗaya yadda aka ce matar aure ta lullube jikinta kar ta yi wa kowa magana sai da larura in ma magana larura ce ta fito magana kai tsaye ba wani rai mare da murya to ita ma ya baliga haka aka ce amma yanzu nan ba a nan muna zaune a wannan ƙasa ta mu wannan garuruwa nan sai ka ji wani iya ce shi in ya gaba zawara ma zai gane ko ba a faɗa masa ba domin a galibiya za ka ita bazawara ba za ta sa lufaya mai kyau ba ya ɗan gida za ta yafa ko ko mayafin ma ba za a sa ya rufe kai ba sai dai a nan auye za a rataye shi a fahimci nan wa'ansu wanda suke da alaƙa da matan ke su ga idan mace babba wanda ta fi ƙarfin zama budurwa ta yi irin wannan shigar kawai ke tsaye ci mazaurar su su kuma yan mata dama ga sunan yi abin da suka dama za su yi mazaurar to ya mace in ta kai shekarun balaga da ita da matar aure zan ƙara maimaitawa a waje in kuntu su ɗaya ana fahimta wannan ya sa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sako masa da ayi cewa ya ayi wanda biyu kulli azwajika sai ce wa banatika sannan wani sa'il mu'minina yudinina alaihi da min jalabibi ayi da ta zo game da lullube jikin mace in za ta fita waje sai Allah ta'ala ya fara yi wa manzon Allah magana akan matansa ‘ya'yansa sannan matan masu imani gabaɗinsu. Ana gane ku? Iyayen mumine matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ta'ala ke cewa da su, wala ta kaza da bil kauli, ka yi ɗama allazi fi kalbihi maradun wa ƙulla ƙaulan ma'an. An hana su marerece murya abin da bai halarta a yi haka ɗin ba. So da ku dinga karantawa ‘ya'yanku da matanku wannan. Muryar mace a bace mai tsada. kunga ta a cikin sallah sai aka ce su mata su yi tafi su dan buga hannu idan har limamin iya jinsu ya yi rafkanuwa domin ya gane ya yi rafkanuwa su kuma maza sai aka ce su ci subhanallah ana fahimta yasa nan maza Allah ke cewa fa tasbihu lirijali wa tasfiq lin nisa muttafaqun alayhi wa lafzu li muslim wannan hadisi ya cikin bukhari da muslim lafazan kuma na imamu muslim wa anna man waqafa fil qira'a yaqra'u al-aya al-mawaliya aw yarka idza ajaza qabla tamami sura duk wanda qur'ani ya tsaye da shi ko ya karanta ayar da take biyo bayan ayar da ta tsaye da shi ita ce aya mawaliya aw yarka ko yayi ruku'i is in ajaza idan har ya gajiya da ya tuno tilawar abin ya tsayi da shi ya kasa tunanowa ba za mu ta da shi ba yi ruku'i kabla tamami sura kafin ya cika surar da ya dauko ana gane ba li'anna zada ko kuma li'anma li'anna ma zada ala ummil kitabi sunna sai ma da yace abin da yasa aka ce babu laifi a kansu duka li'anna ma zada ala ummil kitabi sunna duk abin da aka dora karatu akan Fatiha to sunna ne matsayin karatun sura a sallah sunna ne an fahimta shi yasa idan ya karanta aya ya tsallake ya tafi wata ko ya karanta aya ko ya karanta ayoyin sura ba ta cika ba duk ba da matsala domin kansa karatun da yake na sura bayan fatiha matsayinsa matsayin suna asal shi ne wa annan ma za da ala ummil kitabi suna an gane ko a wa tahasulu hadhihi sunna bi aya amma ko wannan sunna kuma da aka ce karatun sura a sallah sunna ne aya ɗaya ma za ta iya wadatar an gane ko kai fatiha tsarkace kul huwallahu ahad kai rukuyai abinda ina ce wannan sunna tana tabbata walau bi aya ko da aya ɗaya ka karanta kuwa fama fauka ko kuma sama da aya ɗaya kai wa gayatul amr abin da ake so gaya ta al'amari anna khatmu sura fadila amma ka ɗau sura ka cika ta kana sallah to wannan farla ce kuma abu ne mai kyau da ake ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karatunsa na sallah a galabiya surorin da yake ɗauka sai ya cimma su duk kuma an yi magana sallan azhar kamar irin suwar samai wa tariqi sabbi isma rabbika al'ala irin suwar samai zatul buruji irin idan sama'un shakkat wa wailun lil mudaffifin irin su irin sama'un fatara wannan a galabiya maza la yafi ta'ammuli da su wajen sallan qaba sallan la'asar kamar irin su duha wa layli idza saja ko wa layli idza yaghsha to irin wannan maza la yafi karanta su a sallan la'asar sallan maghrib maza la yafi karanta kamar su alamtar kai fa zuwa mai dajin to Allah a bayyana sallan isha'i to ana dan kwatanta da sallan azhar maza la iya karanta kamar wadancin surorin irin su sabbi abin da ya kama da wannan a sallan isha'i sallar asuba kuma iyakanta kamar isi zawa katil waqiya su ar-rahman sirin zuwa najmi zuwa suratul qamar iqtarabat iqtarabat iqtarabat sa'atu wa shaqal qamar to maza na sallar asuba ya fi karanta irin wadannan surori an fahimta to kun ga sai ya ce ka dau sura cikakkiya ka karanta ta a raka'a cikakkiya to fadila abu ne wanda ya fi farala akan ka yanku ka yanku din nan ka kama sura ka cimma ta yafi game da malik kawai maliki cewa la ya hataju ila nazari musaf amma ba a yadda ka duba qur'ani ba a yadda ba wala yutalibu bi sujudin fi tarki kilafil fatiha ba a neman kai sujuda dan ka bar karatu sabalin da fatiha asal allati hi rukunu domin ita fatiha rukuni ne asal ana gane ko fatiha rukuni ne dole ce ita ita fala budda min kamaliha bi mushafin aw ghairi ita fatiha dole ne ka karanta ta ko da qur'anin kana kallo ko ba da qur'anin kana kallo wanda bai iya karako wanda bai haddace fatiha ba har in zai yi sallah to dole samu qur'ani ya kana kallo ya ba a yadda ka tsallake aya biyu a fatiha kuma ta sallaka ta yi ba ba zai yi ba kun ga dazu anan ya ce mana in aya ɗaya ka manta ko bata zo ba a fatiha to za ka yi kabli amma in tafi aya ɗaya to ba ka sallah a gane dau a fa'in taraka aya mina in ka bar aya ɗaya cikin fatiha saje da ƙablar salami hukuncin ka hine sujud da ƙabli za ka yi sujuda kafin kai salam wa in kana aksar idan kuma ta fi aya ɗaya abinda ka bari a cikin fatiha batsalati sala to sallah ta ruguje babu ita li qawli alaihi salatu wassalam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ga wanda bai karanta fatiha a cikin sallarsa babu sallah haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad da Bukhari da Muslim duka sun fito da wannan hadisi yasa karatun Fatiha wajibi ka iya Allah ya mana arzikin malaman Qur'ani ga sunan ko'ina ba abun kunya bane duk inda ka kai da matsayi ko tara shekaru baka iya ba ka je ka koya matsalar shine ka mutu baka iya ba annan matsala ce amma tunda Allah ya sa ka ji kuma ka fahimta in ka san kana da kusakurai a karatunka na fatiha to wallahi rana ba ta faɗi ma ka garzaya ka samu malami ka karanta ya ji kusakuran ka ya gyara maka wannan shawara ce bisa dukkanin musulmai kuma bayan ma wannan ɗin malamai suna cewa ka daɗa da ƙoƙarin sanin ma'anar fatihar mai ta ƙusa idan aka ce alhamdulillahi rabbil alamin me Allah yake yi da wannan الرحمن الرحيم me yake nufi malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim a yaranka da kan fahimta wa sakon me yake cewa siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim dukkan san wannan kana karanta sallar kana sanin me kake faɗa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ta ta'lamu wa taqulu san me kuke faɗa an fahimta dama ƙur'ani a yadda suke faɗa iya da marahil wajen karanta shi matakin farko sanin baƙaƙi alif ba'un ta ko alif an baki wajen da sauran su sauran abu na biyu ka zo ka fara ƙoƙarin haɗa haruwa kuma ka cewa ozu billahi mina shaɗa da rajim ka bar harafi ka koma kalmomi daga nan ka koma jimloli kamar karanta aya guda alamuna shara'a laka sadra wa wada'ana anka wudran misali daga nan bayan ka yi wannan ka zo kuma ka iya karatu duk inda ka bude a ƙorani za a karatu daga nan kuma sai hadda bayan ka iya karatun ƙorani duk inda ka bude za a karanta da kuma sai hadda kuma idan ka haddace ƙoranin ya zauna mataki na gaba kuma sai ka san ma'anoninsa in ka karanta ka gane me wannan sakon yake duk wannan matakai ne da ake so musulmi ya hau ya hau ya hau tsakaninsu da ƙur'ani mai girma har kuma Allah ta ɗaya cimma masa rayuwarsa amma zama ba ka san ajin da kake a ƙur'ani ba matsala ne an gane ko ya za wani ajin kake a ƙur'ani kowa yi wa kansa wani tambayar biyar kansa amsa a wani aji kake ajin farko gashi na biyu gashi na uku gashi na hudu har zuwa mataki na bakwai wanne ka bari ka tafi na gaba da shi wanda ka bari ka fahimce shi ka san shi za ka iya hukunci a cikinsa kai ma za ka iya koyar da wani wanda bai zuwa jin sannan duk bayan ka yi wannan da kuma mataki na ƙarshen ka ne ka dinga kira kuma zuwa ga ƙur'ani ka zama da'i lil ƙur'ani kana fahimtar da mutane su so su dinga koyon ƙur'ani har ma kuma ka zama malamin ƙur'ani da maza na ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafi alƙairi cikin ku shine wanda ya koyi ƙur'ani kuma shi ma ya koyar da shi Allah ya ba mu iko sai malik ya cewa falau kana khairul fatiha amma idan karatun da ka tsallake ba fatiha bane ko kuma falau kana falau kana khairul fatiha rukunan yajibu al-itiyanu bihi li tamami salati idan falau kana khairul fatiha rukunan a ce akwai wani rukunin da ba fatiha a sallah kuma kamanta shi yajibul itiyanu bihi wajibi ne ka zo da wannan rukuni litamami salati domin haka zai sa sallaka ta cika eh li bayyanahu alaihi salatu wassalam domin zala yayi bayani akan wannan fariza qala abu huraira abu huraira yace Allah Allah ya kare da shi fi kulli salatin ya ƙara a kowace sallah yana karatu famassa ma'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asma'ana duk abinda muka ji manzala yana karantawa a cikin sallah mu za mu je duk wa ma akfa anna akfaina amma abinda ya kuya ba ma jin abinda manzala yake faɗa mu ma za ku koyi muku ba za ku ji ba wa illam yaz wa illam tazid ala ummi alquran ajazat har in ka ƙara wani abu akan ummi alquran akan fatiha karanta aya ɗaya ko biyu ya wadata ya isar maka ya isa aw in zitta alaiha huwa khair in ka ƙara da ka ɗan dogon karatu a cikin sallah to shine abu ne mai kyau akwai alkhairi a cikin sa wa huwa khairu lak hakan alkhairi ne kara ji karka ji an faɗa ka a ci aya ɗaya mata wadda ta kuma ka dinga karanta aya ɗaya wannan fa haka yake so ba an gane ko yanzu a halacci yake ma bayani a halacci in ka karanta aya ɗaya a sallah ya halatta sallar ka ba mu amma falalar da bin sunnar to ga inda mazan Allah yake ba aya ɗaya yake karanta an bayyana amma bisa larura ko wani dalili ya sa ka yi hakan sallar ka ba wanda zai ce ba ba sallar ka ta yi amma in farar kake nema da tabbatuwa akan sunna to kuma ga irin abin da mazan Allah yake sallallahu alaihi wasallam al-bukhari wa muslim wannan magana tana cikin littafin bukhari tana cikin littafin muslim wa amma al-fatahu ala al-imam amma budi akan liman ma'ana ƙwar'ani ya tsaye da shi a masa buɗi a fahimtar da shi inda ya tsaya ta shi fahim na huyo kunu inda intizarihi wannan kuma iya kasance lokacin da liman yake jira a masa buɗi da intizari lilfatihi ba da ajizihi ala itimamin kira bayan ya kasa ci gaba ya kasa ci gaba da karatun ya tsaya to wanda ya sani sai ta da shi sir'a sawa kana fil fatiha aw fi ghairi sura aw fi sura daidai ne fatiha ce ta tsaye da shi ko kuma a sura ce ta tsaye da shi wa inda ifsadihi lil ma'ana hakanan ya halatta a tada liman a gyara masa idan ya bata ma'anar alqur'ani wa minhu tasbih lahu inda sahwa kamar yadda za a mai tasbihi a lokacin da yayi rafkanuwa aw julusihi ba'da al-ula ko ya zauna a raka'a ta farko a mai gyara ya tashi aw athaniya ko kuma ya tashi a raka'a ta biyu bai zauna ba aw qiyamihi ba'da athaniya ko ya tashi bayan ya kammala raka'a biyu bai zauna ba awun rabi'a ko yayi raka'a ta hudu ya tafi tsaye duk wannan kusakurai ne ma da yake da sabuwa to yanda zaka ci mai subhanallah ya gane yayi kuskure to idan ya bata ma'anar qur'ani ma zaka mai sauri wa fil hadith ya zo a cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa iza nabakum amrun fis salati idan ban ji ba iza asabakum ko hankali idan da ne ke dan matsala idan sabakum amrun fi salati idan wani abu ya shigo muku ya kutso muku a cikin sallah fa tasbihu lirijali to maza an ba su dama su tasbihi wa tasfiq nisa mata kuma su bubbuga hannayen su haka muttafaqun alayhi wa lafzu li muslim wa fi hadisi abdullah ibn buhaina radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daga abdullah ibn buhaina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah yayi sallah fakawa fi raka'atayn da aka zo raka'a bi manzala bai zaman tahiyya ba sai tashi fasabbahu lahu sai muka masa tasbihi muttafaqun alaihi wannan hadisin ya cikin bukhari da muslim wa siyaqul nasa'i amma siyaqin hadisin na imamun nasa'i ne wa hadisu sahal bin sa'd as-sa'idi hadisin sahal bin sa'd as-sa'idi Allah ya kare da shi annahu alaihi salatu wassalamu qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nabahu shay'un fi salatihi duk wanda wani abu ya zo ya shigo masa cikin sallah ya ɗauke shi kan abin da yake yi falle kul subhanallah to sai a ce masa subhanallah rawahul bukhari wannan hadisi kuma yana cikin littafin bukhari mun zo gaba kuma mun zo inda ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yaɗe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ce ba mai kuma mata wani addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya sa da mu da su aljanna shi mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyar mu ya dora mu a tafarki madidici muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su mu kuma Allah ta'ala ka ba mu lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira. Allah ta lamu na roƙonka, amsa mana addu'o'inmu, Allah ka amsa mana bukatocinmu, duk buƙatar mu da muke yi ta gare ka Allah ka amsa mana Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya wannan majalisi namu Allah ya ƙara masa albarka wannan karatu namu Allah ya sanya masa albarka